كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
والحمد lillah. bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a bisa harshen annabi ibrahim cewa فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون shin annabi ibrahim ya ce tsakaninsa da mutanensa shi da yake kada ita Allah kuma ya miƙa lamuransa gaba ɗaya zuwa ga Allah tsakanin shi da yake haka da su mutanensa wanda suke bautan gumakan da suka saka da hannayensu kuma suka miƙa katokan lamarinsu gaba ɗaya zuwa ga wa'innan gumaka shi da su waye ya kamata a ce ya saki jiki to anan shi ne Allah yake ba da amsa ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm lalle wa'inda ya kamata a ce sun saki jiki su ne wa'inda suka yi imani da Allah sannan walam yalbisu imanahum bi zulm ba su cudanya imanin su da zalunci ba ulaika lahumul amn to masu wa'annan siffa lalle aminci ya tabbata a gare su وهم مهتدون كما للي za a ce su suna kan shari'a yayin da wannan aya ta sauka cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm sahabbai sun ji tsoro matukan tsoro kowanne daga cikinsu sai yake cewa tunda aka ce lalle wanda yake kan shirya shi ne wanda imaninsa bai tuɗanya da zalunci ba to wane ne a cikinmu bai zalunci kansa ba waye a cikinmu bai zalunci kansa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu lamarin ba kaman yanda kuke fahimta a nan abinda Allah ya yi nufi da zalunci shi ne shirka tara wani da Allah cikin bauta ya ce misalinsa kaman yanda ya zo a cikin iskar lukumar da yake cewa inna shirka la zulmul azim wannan zulmin da ake nufi ana nufi shirka ne aka ya zo a cikin littattafai na tafsiri kuma bukari ma ya faɗi haka Allah madaukakin sarki ya ce wa tilka hujjatuna wannan hujja tamu wanda annabi Ibrahim ya kafa hujja da ita a bisa kaɗaituwan Allah, wadda ita ce yanda taurari suke haskaka waje sannan bayan wani taurari da wata da rana suke haskaka sararin samaniya amma kuma bayan wani lokaci a nemi hasken a rasa wannan hujja da annabi ibrahim ya kafawa jama'arsa bisa ya nuna musu allah shi ne mafi cancanta da abautawa ba halittunsa ba atainaha ibrahima ala qaumi to allah ya ce mu muka shiryar da shi ibrahim zuwa wannan hujja mu muka nuna masa mu muka shiryar da shi zuwa wannan hujja don ya kafa ta bisa jama'a. Allah ya ce narfa'u darajati man nasha muna ɗaukaka darajar wanda muka so mu ɗaukaka shi wannan yana haɗe da mashi'a ta Allah ya ɗaga wanda ya ɗaukaka wanda ya so ya kuma ƙaskantar da wanda ya so ya ce inna rabbaka hakimun ali lalle ko kuma hakika ubangijinka hakimun gwani ne cikin dukkan abin da yake tsarawa da abin da yake halitta hakika tsari na Allah babu abin da ya kai shi tsari ne wanda za ka ga a cike ke da gwaninta kuma a cike ke da hikimomi haka kuma shari'a ta Allah duk shari'ar da Allah ya tsara ta ko ya kafa ta to za ka tarar akwai hikimomi masu yawa a cikinta ko da mutum ya gano hikimomin da suke cikin wannan shari'a ko bai gano ba. Amma Allah wanda shi ya yi halitta, shi ya halicci mutane, shi ya ƙago su daga babu, shi ya halicci halitta a nan da mutane da aljanu da mala'iku da sauran halittu. Shi ya halicce su gaba ɗaya, kuma shi ya san abin da ya fi dacewa da su. ko da ba a misali na rayuwa duk wanda ya kera abu kamar mutum ne a ce misali za mu ba da takadirin misali ne kawai mutum ne a ce shi ya kera wata na'ura ko kuma shi ya kera wanda ya kera mota ko injin mota kaga shi zai ce ga irin man da ya kamata sawa mota ga irin batirin da ya kamata a ɗaura wa mota ga irin abu kaza nauyin abu kaza ya kamata a ɗaura wa mota duk shi zai faɗa irin waɗannan dokokin kuma da zarar an saba haka to wannan abun da ya yi ɗin rushewa zai wannan fa misalin mutum tunda shi ya tsara abunsa kuma shi ya san me ya tsarin da ya fi tafiya da shi to ballantana ubangijin talibi shi ya halitta halittarsa kuma shi ne ya san abin da ya fi dacewa da shi ne ya fi sanin abin da yake shi ne maslaha gare su a duniyar nan abin da in sun aikata sun bi wannan tsarin za su rabauta za su zauna lafiya a duniya sannan kuma in suka koma lahira ma makomar za ta yi kyau. Ya ce Ali, Allah masani ne da halittarsa, kuma shi ya san abin da ya fi dacewa da kowa. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وأيوب أهزوا درشغايا وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين Allah ya ce mun bai wa annabi Ibrahim ɗansa annabi Yaƙub mun yi masa baiwa mun ba shi baiwan ɗa muka ba shi Yaƙub kuma muka mai da Yaƙub ɗin a zaman annabi sannan shi Yaƙub ɗin har yanzu muka ba shi shi ma ɗa mai suna Ishaq kuma shi ma muka ba shi annabta ma'ana wannan duka cika ni'ima ne da annabi Ibrahim bayan irin gwagwarmayar da ya yi wajen ya ga cewa watan jama'arsa sun dawo kan hanya to sai Allah kuma ya yi masa wannan sakayya ya ƙara ɗaukaka darajarsa likafarsa ta ci gaba kuma aka ba shi ma annabtan ba ta tsaya a kansa ba aka gadar masa da ita mana aka ba wa zuriyarsa sannan banda shi wannan ɗa da aka bashi mai suna ishaq akwai ɗa da aka bashi shine annabi isma'il a riwaya mafi ƙarfi shine aka fara bawa annabi ibrahim ya sanya annabta a cikin zuriyarsa wato ta annabi ibrahim har zuwa tashin kiyama duk da dai za mu zo mu ambaci shi Ismail a nan gaba kaɗan. Kowanne kullan hadaina, kullan hadaina, kowanne daga cikinsu mun shiryar da shi. Wa Nuhan hadaina min qabl kafin annabi Ibrahim akwai kakansa wanda ake ce masa annabi Nuh annabi Nuh alaihi salam shi ma mun shiryar da shi hakan kuma a cikin zuriyar annabi Ibrahim annabi Nuh da annabi Ibrahim yanzu bayan an faɗi Allah ya faɗi ni'iman da Allah ya wa annabi Ibrahim kuma ya zo ya faɗi ya koma ya faɗi kakansa annabi Nuh alaihi salam to kuma yanzu zai faɗi cewa watan annabawa da suka zo a cikin zuriyar shi annabi Ibrahim da annabi Nuh alaihi salam daga cikin zuriyarsu akwai annabi Dawud da annabi Sulaiman da kuma annabi Ayyub da kuma annabi Yusuf da kuma annabi Musa da annabi Harun haka muke saka wa dukkan wanda ya tsaya ya kyautata aikinsa shine da Allah yake cewa wa kadhalika najzil muhsinin wannan iyaye suka yi ayyuka na gari suka yi aiki mai kyau to in muka tashi musu sakayya to ba su kadai albarkar ba za mu tsayar da ita a kansu su kadai ba za ta bi har zuriyar gaba daya za ta yi laso zuwa zuriyar wa zakariya na'am wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin ko wa zakariya da alhamza ko wa zakariya ba alhamza wannan lugha ce a cikin sunan zakariya shi ma yana daga cikin zuriyar wa'annan annabawa musamman annabi ibrahim wa yahya ko da yake shi wa'ansu daga cikin malamai sun fi danganta shi da ce yana daga cikin zuriyar annabi nuh ne haka kuma ɗansa Yahya, haka Isa, shi kuma daga cikin zuriyar annabi Ibrahim wa Ilyas, kullum min salihin dukkansu suna daga cikin bayi wanda suke watan manajarta. Kuma Allah yake yana cewa watan hakan nan wayannan annabawa watan wanda suka zo daga tsatson annabi Nuh dukkansu mun shiryar da su dukkansu kuma suna daga cikin nagartattun bayi in muka ce dukkan wanda yake daga cikin zuriyan annabi ibrahim to lalle yana cikin zuriyan annabi nuhu alaihi salam inda annabi nuhu kaka ne na annabi ibrahim amma ba dukkan wanda yake watan jika ne na annabi Nuh za a ɗauke shi daga zuriyar annabi Ibrahim ba. Amma dai abinda malamai suka tabbatar cewa shi annabi Ibrahim Allah ya yi masa ɗaukaka ta musamman don ya tara annabawa masu yawa a cikin zuriyarsa. shi yasa watan akan ce masa ma shi uba ne na annabawa kuma yana cikin annabawan da kusan dukkan addinan nan guda uku da aka san su muna maganar islam da kuma yahud addinin yahudawa da nasraniya dukkan wayannan sun yarda da jagorancin shi annabi Ibrahim sun ga dukkansu watan annabawansu da annabi Musa da annabi Isa da kuma annabinmu shi ne Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam dukkansu nasabarsu yana zuwa ga annabi Ibrahim wanda har su Yahudawa da Nasara kowanne ma yana kokarin ya danganta Annabi Ibrahim zuwa gare shi amma Qur'ani ya zo ya karyata haka yace ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima Annabi Ibrahim ba ba yahudi bane ba ba nasare bane a shi yana kan hanafiya wadda take ita ce hanafiya wadda take kuma musulmi ne sannan an ambaci annabi isa alaihi salam a cikin zuriyar annabi ibrahim alhali mun san cewa shi annabi isa alaihi salam mahaifiyarsa ita ce watan take da nasaba take da dangane zuwa ga annabi Ibrahim tunda shi an haife shi ba tare da mahaifi ba a nan malamai suka ce ta nan ne aka fahimci ‘ya'yan ‘ya'ya mata su ma ana ɗaukansu zuriya ne na mutum ana danganta ‘ya'yan jikokin mutum ‘ya'yan ‘yasta mace’ za a danganta su a ce zuriyar saboda a nan ana lissafin zuriyar wayannan annabawa kuma aka ambaci annabi isa an fahimta hakan nan akwai annabi ilyas dan haruna dan uwan annabi musa kowanne daga cikin wayannan yana cikin bayi managarta wa Isma'ila wal Yasa wa Yunusa wa Lutan wa kullan faddalna ala alalamin to anan sai yanzu aka faɗi Isma'il kun ga a can kamar yadda muka faɗa Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub to daga nan kuma ga Ismail shi ma wa wahabna lahu Isma'ila ne zai koma zuwa ga Annabi Ibrahim malamai suka ce abin da ya sa aka jinkirta faɗan annabi Ismail ba a faɗe shi tare da ɗan uwansa annabi Ishaq ko ɗan ɗan uwansa annabi Yaqub ba aka ce saboda shi ba al'umma ce mai zaman kanta ma'ana shi darajarsa ta wuce a riskantar da shi da annabi Ibrahim shi ɗaukakar da ya samu da falalar da ya samu shi kuma abun mamaki mutane suna samun ɗaukaka ne da iyayensu amma shi annabi Ismail ɗaukakar da ya samu ya samu ne ta hanyar jikansa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ware shi saboda kasancewansa kaka ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ware shi da ambato aka faɗe shi a faɗa ta musamman har wani malami mawaƙi yana cewa ai ba mamaki yace fa kam min abin ala ibn lahu sharafu kama alat bi rasulillahi adnan yace da yawa akan samu uba da zai ɗaukaka sababin ɗansa kamar yadda adnan to sai yana daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to adnan din nan ya samu ɗaukakar da ya samu ne sanadiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ma adnan ba Isma'il ba ma Ismail ba har ka dangana zuwa ga annabi Adam dukkan wani mai ɗaukaka ko mai wata daraja bai samu ba sai sabo sai sababin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai annabi Ilyas mun shi Ismail nake nufi da kuma annabi Lut ɗan harana kowanne a cikinsu watan wayannan annabawan da aka ambata kowanne mun fifita shi a bisa halitta ma'ana inda za a tara halitta gaba daya a ware annabawa a gefe yayyan halitta daman wannan ba a maganarsa gaba daya to amma a ce wayannan halitta gaba dai a ware su dukkan su a daura su a sikeli ba su kai annabi ɗaya ba bisa dangane da fifiko da Allah ya ba su yasa Allah yake cewa kullun kowanne daga ciki a fahimci zancen wa kullun faddalna ala alamin ayyu kullu wahidin min ha'ula'i al-anbiya والرسل المذكورين kulla wahidin minhum faddalnahu ala alamin kowane ɗaya daga cikin wayannan annabawa to in ka dauke shi ka cire irinsa to mun fifita shi akan sauran halitta ma gaba daya saboda matsayin da Allah ya ba su wa min abaihim
wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها وبدلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فالإنسان مقتله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
Allah madaukakin sarki ya ce wa min aba'ihim wannan ɗaukaka da muka bayar gare su su wa'innan annabawa mun bayar da mun ba da ita ga iyayensu wa zurriyatihim mun bayar da ita ga wasu daga cikin ƴaƴansu wa ikhwanihim mun ba da ita ga wasu a cikin ƴan uwansu washtabainahum mun zabe su wa hadainahum mun shiryar da su ila siratin mustaqim mustaqim zuwa tafarki madaidaici abinda ayan nan take nufi a bayan Allah ko mutane na kirki na Allah to albarkarsu kamar yadda muka faɗa al'azu tana na so ga makusantansu makusantansu nan kuwa sawa'an wanda suke sama da su ne su ne kamar iyayensu kakanninsu saboda zabin da Allah ya yi musu tun fil azal sai kuma ya zabi iyayen da kakanni sannan kuma tana nasuwa zuwa ga ‘yan uwansu sannan kuma haka tana nasuwa zuwa ga zuriya haka masu albarka suke albarkarsu ba ta ba ta tsayawa kawai a karan kansu lalle za ta shafe su shine abin da Allah yake cewa wata wannan ɗaukaka da muka ɗaukaki wa'annan annabawa da su mun ɗaukaki iyayensu mun ɗauki mun ɗaukaki zuriyarsu ko ba'ali daga zuriyarsu kuma mun ɗaukaki ƴan uwansu a nan da duk wani makusancinsu wanda yake kan tafarki shi ma wannan ɗaukaka za ta naso zuwa gare shi ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده wannan shari'a ta addini da aka ɗora su a kanta watan Allah yana shiryar da yana shiryarwa zuwa gare ta wanda ya so daga cikin bayansa abu ne da ya ta'alluki da mashi'an Allah shiriyar nan Allah yana gama ta da wanda ya cikin bayan ma'ana shari'a ce ta Allah dole kowane bawa ya yarda cewa duk waɗannan annabawa da aka ambata wanda suke guda goma sha takwas annabawa ne na Allah kuma lalle ne ya yi imani da su baki ɗaya in ba haka ba to imaninsa ragagge ne shi ne abin da ake nufi zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun da a ce alal misali za su tsara da wani Allah wannan fa misali ne wanda ba zai yi ba dan an yi an yi wannan sharaɗin ne da lau lau a shafiya yana nufin cewa ba yanda za a yi wa'annan mutane suna kan shari'a ba yanda za a yi a ce su tara wani da Allah to amma bisa darajar da suke da shi da ɗaukakar da suke da shi da kusanci da suke da shi da a ƙaddara a ce za su yi haka to lalle da aikin da suka yi da duk ya ɓaci wannan aya kalmar da aka ce walau ashraku kamar yadda muka faɗa ba wai tana hukunta yiwuwar faruwar abin da aka faɗa ba a tsayu ma ba zai auku ɗin ba ko kuma dai ana magana ne da su amma ana nufin wani to shine su waɗannan duk matsayinsu a wajen Allah inda dai a ƙaddara za su yi tarayya da wani Allah da aikinsu ya bashi أولئك الذين آتيناهم الكتاب أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة وإن أمنباوا لأن أنبشيسوا guda goma sha takwas ɗin nan su ne wanda muka ba su littafai muka ba su hikima ma'ana muka ba su ilimi mai amfani da kuma hukunci mai yarrabewa tsakanin mutane da alƙalanci tsakaninsu sannan kuma bayan haka bayan mun ba su alkita littafi mun ba su hukum hukunci muka ba su kuma annubu'a annabta dan wa'ansu ba su samu wa'annan abubuwan gaba ɗaya ba amma wa'annan mun ba su Allah ya ce ya kai rasulullah sallallahu alaika wa ala alika wa sahbika wa sallam idan mutanen makka suka ce ba su yarda da ɗaya daga cikin wa'annan ba shi ne fa'in ya biya a ula'i to hakika akwai wasu mutane da muka dakatar da su don a gaya musu irin waɗannan maganganu kuma su yi imani da shi duk lokacin da wani ya yarda da ayoyin Allah wani kuma yana yawo ne don neman ayoyin Allah ya imani su wa'annan gashi nan Allah ya nuna masu ayoyi to in suka yi imani shikenan sun tsirar da kansu sun kubutar da kansu in ba su yi imani ba to akwai wayanda za su yi imani kai ba ma wanda ma za su imani ba akwai wanda suke yawo sun ji labarin wa'annan ayoyi suna yawo ne dan watan su ga wa'annan ayoyi kuma su ƙara imani da kamar da dai ya zo a kissa na watan Salman al-Farisi wadda take kissa ce mashhura ya tabi ya tabi ya tabi ya tabi sai da ya je ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan busharu da ya ji da iyayensa majus ne masu bautar nan ma an faɗi wannan kissa a nan majusawa ne daga baya ya haɗu da wanda ya ɗaura shi akan addinin ahlul kitab daga nan ya ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ta tafiya ya ta tafiya har sai da ya isa ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da manzo Allah ya ga duk abubuwan da aka faɗa na sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga suna sannan ya zo ya yi imani da shi kuma imaninsa ya karfafa ya zama daga cikin manya-manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أولئك الذين هدى الله wayannan annabawa da aka da aka ambace su har su goma sha takwas su ne wanda Allah ya shirye su fa bi hudahu muqtadi